الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا الصبر ترى قوة شعبان شكرا دبو ديالة اليود داربعين دشدة wanda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2025 karatu na nahawu a cikin wannan littafi mai albarka al'ajin rumiya ala tariqis su'ali wal jawab ma'al iraq a darasin bada sha hudu za mu tashi shafi na 49 babul mubtada'i wal khabari wannan babe zai yi bayani akan abin da ya shafi mubtada da mi da labari su'alun tambaya ma huwal mubtada me ake kira mubtada wa ma huwal khabaru wa me ake kira al-khabar jawabun amsa al-mubtada'u mubtada huwa al-ismul marfu'u shine suna wanda yake ɗauka hukuncin raf'a al'ari wanda ya tuɓe anil awamilin labziya daga shigan ma'aikata na lafazi su ne kane da ‘yan uwanta da inda da ‘yan uwanta yani abin da ake nufi annahu ya kunu khaliyan shi mubtada yana zamowa wofintacce ghaira masbuqin bi fi'ilin ba tare da an gabatar da shi da wani aiki ba au harfin ko wani harafi ba za ka ga komai a bayansa ba ya amalu fihi harafin da zai yi aiki na li'irabi a kansa ai amala kana yana nufin kana aikin kana to wannan shi ake kira mubtada kinan yayin da aka samu amili ya shige shi to kaga ba mubtada bane wal khabaru shi kuma labari huwa al-ismul marfu'u shine suna abin wa raf'a al-musnadu ilal mubtada'i abin jinginawa zuwa ga mubtada eh saboda haka shi labari zaka ga koyaushe an jingina shi ne zuwa ga mubtada ai almansubu ilaihi abin jingina zuwa gare shi fayatimmu bihil kalamu sai zamo magana ta cika a dalilin shi mubtada labari din a bayan da za a faɗi mubtada kawai a ƙi kawo labari to za ka ga magana ba za ta cika ba na hau misali ƙaulika zancenka zaidun ƙa'imun zaidu a tsaye yake to kaga ƙa'imun ka jingina shi ne zuwa ga zaidu saboda zaidu ka jingina matsayi ba zaidu ka jingina ga tsayi ba a tsayi ka jingina ga zaidu to shine ma'ana al-musnadu ila al-mubtada wazaidani qa'imani hakanan zaidu biyu a tsaye suke wazaiduna su kuma zaidun da yawa qa'imuna a tsaye suke wa qad taqabaqa al-mubtada wal khabaru kaga da mubtada da labari duka sun dace da juna zaidu mufuradi ne ƙa'imun za ka ga shi ma mufuradi ne azzaida ne musanna ne ƙa'ima ne shi ma musanna ne azzaiduna jam'i ne ƙa'imuna shi ma jam'i ne to shi ne ma'anan mu ɗabaƙa ɗin dacewa ɗin fil ifradi wajen zamowansa mufuradi kamar shi na zaidu ɗin wa tasniyati ko zamansa tasniya wajen wa zaidani waljam'i haka da wajen jam'i ya zamo shi ma jam'i mubtada jam'i labari jam'i me ake nufi da wannan magana ya'ani abinda mai magana yake nufi annal mubtada'a shi mubtada al-mufrada wanda yake mufradi lafazi kwaya daya to yu'ta lahu khabarun mufradun yanzu haka mai labari to sai ka kame labari mafaradi tun da shi mafaradi ne shi mubtada to kaga ai ba zai yi ka kawo masa labari a matsayin jam'i ba ya ce wal mubtada o mubtada al musanna wanda yake musanna yana nuni kan abu biyu yu'ta lahu khabarun musanna sai a bashi a labarin labarin musanna ko eh wannan shine kamar can da yace wazaidani sai ce qa'imani to kaga ba za ka ce wazaidani kuma ka ce qa'imun ba ko qa'imuna eh wannan ba daidai bane sai dai ka kawo masa tasniya a matsayin labari wal mubtada ul jam'u shi ko mubtada wanda yake jam'i yu'talahu khabaru khabarun jam'un shi ma sai a bashi labari wanda yake na jam'i kamar wazzaiduna to ba za ka ce ƙa'imun ko ƙa'ima ne ba eh sai dai ƙa'imuna sai ce wata ƙulufin ta'anisi haka hukuncin yake a cikin ta'anisi hindun ƙa'imatun hindu a tsaye take walhindani ƙa'imatani hindu guda biyu a tsaye suke walhindatu ƙa'imatun hindu da yawa a tsaye suke to shi wajen tasniya wal afdalu abin da ya fi falala fi jam'i ma la ya aqilu wajen wajen jam'i wanda bai da hankali hmm? huwa ma dalla ala haiwanin shine duk abin da yake nuni akan dabba aw shay'in min al ko kuma wani abu daga cikin abubuwa na sandararru to in ka kawo shi ka kawo jam'in sa to labarin sa abin da yafi an yakuna al-khabaru mufradan muannasan to mufradin sa sai ya zama mufrad labarin sai ya zama mufradi kuma muannasi fataqulu masalan sai ka faɗa a misali al-usudu jam'u asadin zakoki kaga jam'i ne muftarisatun eh masu kai farmaki ne ma'ana masu cin nama ne hmm? to ka gani eh to kaga muftarisatun a aga mufuradi ne kuma ma'annas to kaga duk da ya halatta ka ce al'usudu muftarisatun ya halatta to amma ba shi yafi falala ba abin da yafi sai ka mai da shi mufradi eh sai ka mai da shi mufradi ai akilatun lillahami ana nufin mai cin nama ne ko ka ce wali jibalu jam'u jabalin sai ka ce aliyatun kaga aliyatun mufradi ne ko mu'annas to duk da ya halatta wal jibalu aliyatun eh eh amma ba shi yafi ba abin da yafi aliyatun eh to wannan in jam'in abin da bai da hankali amma in mai hankali ne to labarin sa wajibi ne ya zamo jam'i yayi mudabaka da shi kamar misali a ƙullabu ko at-talamizu kaga suna da hankali eh to ba za ka ce qa'imatun ba sai dai qa'imuna saboda mi suna da hankali yawwa sabalin aljibalu al'usudu da sauransu su'alun tambaya ila kam yanqasim yanqasimul mubtada mubtada ya kasu gida nawa jawabin amsa yanqasimul mubtada'u ila qismaini mubtada kashi biyu ne qismun akwai bangaren da wasmun zahirun suna ne wanda zaka ganshi na zahiri nahu misali zaidun qa'imun zaidun qa'imun to kaga anan zaidu suna ne na zahiri karara ko zaidu a tsaye yake wazzaidani qa'imani zaidu biyu a tsaye suke wazzaiduna qa'imuna zaidu da yawa a tsaye suke eh to wannan duk ana kiran sa mubtada zahiri wa qismun akwai kaso na biyu mudmarun wato wanda yake damiri wakilin suna wa huwa arba'ata ashara damiran su goma sha hudu ne wahiyar su ne huwa eh kamar ka ce huwa ka'imun kenan ko to kaga huwa anan wakilin suna ne ga zaidu wahuma sai ka ce ka'imani musanna kenan ko wahum sai ka ce ƙa'imuna to duk anan kaga dai sun zama mubtada amma kuma suna zamirai wahiya kamar ka ce hiya ƙa'imatun ita a tsaye take wahuma eh ƙa'imatani eh wahunna ƙa'imatun su a tsaye suke wa anta ƙa'imun wa antuma ƙa'imani wa antum ƙa'imuna wa anti ƙa'imatun wa antuma eh wa antuma ƙa'imatani wa antunna ƙa'ima ƙa'imatun wa ana ƙa'imun wa nahanu ƙa'imuna to duka dai waɗannan guda goma sha hudu da ya kawo to sukan zo mubtada amma kuma gagansu wakilai ne na suna fa iza ja'alta minhal mubtada idan ka sanya mubtada daga cikin waɗannan da aka ambata kulta zaka ce huwa qa'imun wa huma qa'imani wa hum qa'imuna ila akhirih har zuwa ƙarshen sa kamar yadda muka faɗa su'alin tambaya halil khabaru kismani kazalika to shi ma labari yadda mubtada ya zamo gida biyu shi ma gida biyu ne jawabin amsa alkhabaru kismani labari kashi biyu ne kazalika kamar yadda mubtada shi ma ismin mufradun akwai kaso na farko wanda yake mufradi ma'ana wanda ba jumla ba kama fil amsalati sabiqa kamar yadda ya gabata a misalan da suka gabata wal muradu bil mufradi huna amma abin nufi da mufradi anan ma laysa jumlatan muna nufin abin da ba jumla ba wala shabihan biha ba abin da ya kama da jumla ba kaga fa yashmalul musanna wal jam'a ya kunshi musanna ya kunshi jam'i mislu misali az-zaidani qa'imani ko yawwa ƙa'imani to ƙa'imani kaga mufuradi ne ma'ana ba jimla ba ne ba mufuradi kishiyar jam'i na lafazi ba wazzaidu na ƙa'imuna zaidu ƙa'imuna a tsaye suke zaidodi da yawa kuma ƙa'imani zaidu biyu a tsaye suke wahum ƙa'imuna su a tsaye suke to kaga dukkanin ƙa'imani ƙa'imuna ko ƙa'imatani ƙa'imuna duk za ka ga mufaradai ne ma'ana ba jimla ba ce eh to mufaradi yakan zo wani zubin kuma yakan zo jimla ka gan shi ma fi'ili da fa'ili eh ko kuma jimla ismiya wa ƙismin kashi na biyu gairu mufradin yakan labari yakan zo ba mufradi ba wa huwa arba'atu ashiya amma kashi hudu ne awwaluha na farkon su aljaru wal majruru akwai sanda labari zai zo yana jari da majruri nahawu zaidun fiddari zaidu yana cikin gida kaga fi da addari kaga ai ba mufradi bane tunda lafazi ne guda nawa guda biyu ko wasaniha na biyunsu a zarfu labari yakan zo zarafi na hau misali zaidun indaka indaka kaga indaka ana shi ne labarin zaidu kamar yadda duk zai yi irabinsu a gaba wasalisuha na ukunsu alfi'ilu ma'a fa'ilihi akwai sadda labari zai zo a matsayin fi'ili da labarin fi'ilin ɗaya da fa'ilin fi'ilin na hau misali zaidun kama abuhu zaidu babansa ya tashi to kaga kama da fa'ilinsa abuhu su ne matsayin labari ga zaidu wa rabi'uha na hudunsu al-mubtada'u ma'a khabarihi nahu zaidun jariyatuhu zahibatun akwai sadda labari zai zo wato a matsayin yana mubtada da labari kuma sai su zama su duka a matsayin labari ga wani mubtada misali zaidun kaga mubtada ne eh al'awwal mubtada ne na farko jariyatuhu al-mubtada usani zahibatun labarin mubtada asani eh to da al-mubtada asani da labarinsa dukkan su labari ne ga mubtada na farko eh duk zai abbace su ina tsammani a cikin la'irabi insha Allah eh su'alun tambaya ila kam tanqasimul jumla jumla kashi nawa ce jawabun amsa tanqasimul jumlatu ila jumlati ismiyatin wa jumlatin fi'iliyatin to jumla a larabci kashi biyu ce akwai jumla ta fi'ili akwai jumla ta suna aljumlatul lismiyatu jumla ta suna hiya ma ta'allafat ita ce jumla da ta harhaɗu ai tarakkabat ta haɗu min mubtada'in wa khabarin ta kunshi mubtada da labarinsa to wannan jumla ita ake kira jumla ismiya saboda mubtada suna ne labarin samami suna ne mislu zaidun qa'imun kaga zaidun suna ne qa'imun shi ma suna ne wal jumlatul fi'liya ita kuma jumla fi'liya ma ta'allafat ita ce wadda ta harhadu min fi'ilin wa fa'ilin ta fara da fi'ili da kuma fa'ilin fi'ilin mislu qama zaidun zaidu ya tsayu to duk jumlar da kaga ta fara da fi'ili sannan fi'ilin da aka kawo masa fa'ili to ita ake kira jumla fi'iliya in kaga kuma jumla ta fara da mubtada kuma aka kawo ma mubtadan nan labari ko da labarin ko jumla ce fi'iliya eh an gane kamar zaidun kama to kaga jumla ce ismiya saboda ta fara da suna eh shine abin nufi wa kama to shi kama ɗin nan da ya gabata huwa fi kalamina daga cikin zancenmu saboda shi ɗan ɗan abin nan ne ɗan jaza'ir ne shi mai littafin wanda ya mai da shi su'alun wa jawabin to ya ce kama ma'ana kama fi kalamina dariji a cikin zancenmu na gargaliya to mu wurin kama mukan ce naba naba zaidun muna nufin kama zaidun eh to gargaliya ce yanudu ai ya kumu ko yanhabu eh to in za in za a ce ya kumu zaidun sai su ce yanudu zaidun yanudu eh to gargaliya ce darijiya ake kiranta eh bugin larabci eh to kowane suna da nasu sudan suna da nasu masar suna da nasu su ma saudiya suna da nasu kusan ma yanzu ma duk duniya ma ba inda ake larabci sahihi a cewa gaba daya kasar yaren da suke amfani da shi larabci ne sahihi babu sai dai a samu ɗaiɗaiku masu yi hatta malaman nan da kake gani a saudiya in suka sauka daga kujeran karantarwa to gargaliya suka eh su su binibaz da usaimin eh in kaga sun yi fusa kana fahimta to karantarwa ne saboda sako suke isarwa amma da sun sauka in za su yi fira ko za su tattauna ko za a je kasuwa to darijiya ake yi darijiya ake yi yanzu kamar masar ma abin ma ya yi tasiri hatta a aji ma da darijiya din suke koyarwa irin azahar da sauransu za ka ga ba sa larabci sau da mafi yawan 'yan ƙasa ba sa jin larabcin ba sa ji ka gani eh mun kuma nan ba ma yi sai dai mu karanta a littafi hausa da wani wasu yarukan sun kwaci allazi huwa fil arabiya wanda ma'anan nadu a cikin larabci a sahiha na haba yanhadu ma'anarsa dai guda da kama ya kumu ya tashi yana tashi kama na kulu fi kahafin kamar yadda muke faɗa ga kahaf kogo to su a darijiya sai su ce kaf wa huwa sakharatu ita ce kusuwa al-musharrafa wadda ake leƙowa yani al-muqallatul aliya wadda take a sama ana ana linkayota wa shibhul jumlati nau'ani to shi shibhu jumla nau'i biyu ne al-awwal na farko al-jaru wal majruru nahwu fi dari eh to kaga shi shibhu jumla ne fi dari jari da majruri ana cewa yayi kama da jumla shi ba jumla bane eh huwa harful jarri ولذلك سمي جارا shi yasa aka kira shi jari li'annahu ya'malu jarra saboda yana sabbaba ma suna jarra shi harafin wasani kuma wanda yake na biyu shine az-zarfu wanda shi ma shibhu jumla ne nahwu indaka zaidun indaka to wa inda kaga zarfu makanin ne ya an ce zarfu makanin shine lafazin da ke nuni akan inda abu ya auku ko lokacin da abu ya auku to shine ma'anar zarafi tunan za mu kwana darasi na gaba sai ya yi maka li'irabin shashin jimlolin da ya ambata a cikin misalai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh